بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin wanda ya dace da biyar da watan jumadal ula hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 19 da wata na 11 miladiya 2020 da da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na matnul iziya a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na annur da yake wannan unguwa ta maboyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda a kowane mako a daidai wannan lokacin muna karatu halka ta wannan littafi mai tarin albarka kusan wannan shine darasi na 28 a jerin darussan da muke gabatarwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya alkhairi da albarka a rayuwar mu Allah subhanahu wataala ya sanya abinda muke karantarwa rin fada idan mun to silar tsiran mu a wannan duniyar da gobe alkiyama Allah ya sanya amma aunin ayyukan mu nagartattu Allah subhanahu wataala ya gafarta muna kurakuran mu muna nan cikin fasalin zakka sati biyu ko uku da suka gabata duk karatun mu akan zakka ne mun yi zakata ta dabbobi tun daga kan raƙumi shanu kuma tumaki da ma abin da ya shafi zakata ta noma da kuma wanda ya kamata a baiwa wannan zakkar yau za mu riha akan nau'i na uku na zakka shine zakata ta ta abin nan ta kuɗi ta zinariya wannan ita ce za mu yi karatu a kai nawa ne idan mutum ya tara zinariya garam nawa ya kamata ya fidda ma ya fidda mata zakka ina fatar mun fahimta sannan kuma kudi in sun kai nawa ake fidda ma zakka kuma nawa ne ka san Allah subhanahu wataala a cikin wannan abu Allah subhanahu wataala ya datar da mu malike cewa faslun yajuzu ikhraju adh-dhahabi an al-warqi wal-warqi an adh-dhahabi wa tajibu niyyatu az-zakati wa tafraqatuha bil mawdi' alladhi wajabat fihi malina muna bayani akan abun da ya shafi zakka yace ya wajiba ya dace ya juzu ya dace ikhrajuz zahab a fidda zakkar zakkar abin da ya shafi zinariya anil warqi akan abin da ya shafi kudi idan mutum kudi ne gare sa sai ya sarrafa ya sarrafa su da zinariya ce gare sa sai ya sarrafa ya fitar da ya fitar da kudi kuma ka in kudin ne gare ka zaka iya fitar da zinariyar shine abin da malai yake faɗa to zinariya abinda musulunci ya karantar kakin a fidda mata zakka dole sai ta kai kilo gram 85 idan mutum ya mallaki zinariya gram 85 a lokacin ne zai fidda mata haƙƙin Allah subhanahu wataala a ciki ina fatan mu fahimta duk wanda ya mallaki kilo 85 asalin ma ayi kakin kafin wannan lokacin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam abinda ake lisahi ayi da mazaka shine zakata kudi ana lisahi ne da kudi ana lisahi ne da abinda ya shafi zinariya wanda har yanzu in zaka fidda zakkar kudinka akwai bukatar ka san nawa zinariya take a kasuwar a kasuwar kasa da kake rayuwa akai to a wannan lisahin ne zaka yi amfani da shi wajen ka fidda ka fidda zakka ita kuma zakkar zakkar zinariya muka ce nisabinta shine garam garam 80 da 80 da garam 85 zinariya sai ta kai garam 85 a lokacin zaka fidda mata zaka fidda mata zakka ina fatar mu fahimta mafhum idan suka yi ƙasa da kilo garam kilo 80 garam 85 to babu zakka a kansu kamar da muka ce raƙumi idan bai kai biyar ba ba hida masa ba fidda masa zakka haka idan abun nan idan abun da mutun ya noma bai kai khamsu khamsu aswaq ba bai kai sa'i 60 ba ko duk sa'i sa'i sa'i ai sa'i 60 ne muka yi bayani wanda shi zai ba duk sa'i kilo 2 da rabi to in bai kai kilo 2 da rabi ba so so 60 ba a fidda masa zakka babu zakka a cikin sai dai mutun ya bada a matsayin tatawwi a matsayin sadaka ba zakka ba ina fatar mun fahimta to haka ita ma ita kanta abin da ya shafi eh abin da ya shafi zinariya to mutum ba zai fidda ba sai in ta ga kilo 85 to wace zinariya ce ake fidda ma zakka nan ne tambayar ita ce wanda ake kasuwanci da ita wanda ake kasuwanci da da wannan zinariyar duk zinariya ake ake kasuwanci ta kasuwa ce tana ka kudi ana saye da sayarwa a cikin ta to za a fidda mata zakka to shin mace zinariyar ta ta ado ita kai kilo gram 85 za ta fidda mata zakka ko za ta fitar ba ba kayan kasuwanci ba ya cikin urur tijariya haka abinda ake juyawa da shi shine za a fidda masa za a fidda masa zakka ina fatar mun fahimta to wannan shine abin da malam ya faɗa to a wannan lissafin ne idan kai idan aka doki lissahin zinariya yadda ta bayar yadda ta bayar sai aga garamkin zinariya nawa yake ko baita idan aka san nawa garamkin zinariya nawa yake to sai a buga so 85 sai ka lissafa ka misali yanzu ku doka garamkin zinariya ya zake ce min kusan jika 45 garamkin zinariya eh haka ne 45 so 85 miliyan uku da nawa da haka duk kudin da ba su kai miliyan uku da ɗari takwas ba miliyan biyu da jika ɗari akan nawa nawa zinariyar ita ana dibin lissahin nawa zinariya ta bayar na'am inda zinariya tana in tana garam yana jika 45 inda har garam ya kai jika 45 ana lissafin da yau zaka yi magana ba da yau nawa ka samu kamar jabir da yau da yau yau yanzu abinda ake faɗa min yau kin nan yanzu na shigo masallacin nan abin da aka ce zina take garam tana jika 45 kusan ilga 45 so 85 na suka bada miliyan uku da 825 to duk kudin wasu kai miliyan uku ba da jika 825 ba su da zaka in kana kasuwanci gaba da kalisa kaya ka kaf wasu kai miliyan uku ba to ba su da zaka ko da sun kai miliyan uku masu kai 800 nan ba su da babu zakka a kansu saboda nisabin nisabin nisabin zinariya to nawa zaka fidda ciki in misalin kaddara sun kai miliyan 3 da jika da 20 da nawa zaka fidda jika sau duk duk duk jika duk jika tana da a'a ba shi wasu kai shi na firba eh duk miliyan tana jika kenan kaga duk jika goma jika ba shi wuce nawa gare ta a duk miliyan duk miliyan duk miliyan na da jika 25 duk miliyan jika 25 kenan miliyan uku duka abin da zaka cire nawa ne jika 75 ka wancan su ma sai ka lissa da su jika goma sha tar dara tuna ushur ne za ka bada ɗaya cikin goma ne za ka bada mun fahimta a ga shi abun akwai sauƙi kenan ko malam jabir makai zaka ba kana ba cikin da kamata a ba zakar idan mutum yana kasuwanci ba la jami'in in bai kai nisabi ba da shi mana cikin wanda ya kamata a ba zakka kun fahimta eh shina da shina da bukata shi ma mabukaci ne na'am a idan ana so a fidda ma kudi kudi tsaba haka liquid za a fidda musu zakka to abu na farin da zaka yi shine ka san farashin zinariya nawa zinariya nawa garamkin zinariya yake idan ka samu garamkin zinariya ga farashin sa a yadda ake sayar da shi a garinku ko a ƙasarku to sai ka buga shi so 85 wannan shine zisabin kun fahimta wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wataala ya datar da mu ina fatan dai jama'a su fahimci wannan lissafi ko to haka duk wanda so ya samu wannan yake da wannan kudin in dai kudi ne haka zai lissafa duk kaddara za a fidda ba zakka haka za a yi sawata aga kudin ta nawa za su bayar sannan kuma a zo a yi lissafi ayi ai mata lisahi yadda ya kamata Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma wannan shine babban abin da ya kamata mutane su maida ma su maida ma hankali sannan kuma ana fidda ma kuɗi zakka ne lokacin da suka yi suka yi shekara idan suka yi shekara ta kewayo a kansu daga lokacin da kuɗi sai kuɗi ya kai nisabi in ya juyo ake fidda masa zakka ba sai kuɗi sun kai nisabi idan ya kewayo sai a fidda masa sai a fidda masa zakka ba sai ku kun fahimci karatun ba na'am sai kudi in suka yi nisabi to in shekara ta kewayo a kansu sai a fidda musu sai a fidda musu zakka Allah subhanahu wataala ya datar da mu mala yake cewa watajibu niyyatu zakati daka ya wajiba in mutun zai fidda zakka ya kulla niyya yayin niyyar cewa zai fitar da zakka haƙin Allah ya baiwa wanda Allah subhanahu wataala ya ce wa yace a baiwa mutun ya kulla niyya ya kulla niyya haƙin Allah subhanahu wataala ne zai fidar ya baiwa wanda Allah subhanahu wataala yace a baiwa ina fatar mun fahimta eh eh eh eh a sai shekarar sai shekarar ta kewayo a kansu a'a tare ake hadawa fidda musu in mutum zai fidda zai ne eh eh game su za ka yi duka in shekara ta zo sai ka hidda musu zakka ba a hidda musu sai shekara ta yi sai shekara ta yi mun fahimta ko Allah ya dacar da mu to da haka mutum zai kulle niyya ta fidda zakka ya kulle ne cewa tunda sallah ya mutum zashi sai yayi mi sai yayi niyya haka ne azumi ya mutum zashi sai yayi mi ya kulle niyya aikin hajji ya mutum zashi sai ya kulla to haka shi ma zakka in zaka fitar sai kaya kullu niyya to kuma niyyar zakka ana yin ta ne a zuciya malai ce wataftariq wa tafriqatuha bil mawdi' allazi wajabat fihi mutun na raba zakka ne a inda ta wajiba a kansa a inda yake a inda kake nan zaka fitar zakkar ko kuma ita inda mutun yake rayuwa to nan yake fitar zakka ولا يجوز نقلها عنه إلا أن يكون موضع آخر به فقراء فقراء أشد إعداما ba a ɗaukar zakka daga wani gari a kai wani gari sai in wancan garin ya zamanto akwai mabukatan da sun fi nan bukata ya zamanto garin da kake ciki kowa mawadaci ne amma ka fitar da zakka ka tura wani wani guri kuskure ne inda ka fitar nan kake nan kake raba ta kusa akwai wanda suka tashi fitar zakka sai mutum ma ya fitar zakka gaba dai har ma a dinga zargin mutum baya hidda zakka saboda bai raba ta cikin garin da yake sai ya tura ta kauyen sai ya ce canya kuskure ne nan inda kake kai kake rayuwa inda Allah ya maka arzikin inda ka same su nan kake raba su amma ka zo garin mutane ka samu arziki kuma ka ce zaka tura shi wani wuri ba kyauta ba tsakani da Allah haka ne haka inda ka samu kuɗin nan kake raba su sai in ya zamanto inda kake wanda suke kewaye da kai sun wadata kuma can inda kake wani garin wannan garin akwai mabukata talakawa na na fita hanki talaka abinda ake cewa talaka to in ba ka nan ba a duka zakka daga wani wuri a kai ta wani wuri nan ake raba ta eh eh wannan babban kuskure ne wannan gabar eh tsakani da Allah wannan babban kuskure ne muna kira nasiha da babban murya masu irin wannan aqida su ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan algushre cikin al'amari ka fidda zakka ka kai ma mai kudi dan uwanka ko ka kai ma matarsa wannan tsakani da Allah balma sabon Allah ka sawa ma Allah ba kai abinda manzon Allah ya karantar ba kai abinda Allah ya karantar ba Allah yayi bayanin cewa ga wanda za a baiwa zakkar innamas sadaqatu lil fuqara'i kaga matan mai kudi ba ta da kabaci wajibi ne shi ya kula da matarsa kai miye naka da kula da ita Allah bai dora maka baka kula da talakawar suke kewaye da kai wal masakin da miskinai su ne Allah ya dora miskini wanda abin da zai ci bai da abin da ya wuce shekara daya bai da abin da ya wuce shekara daya wal masakin kenan ko wal amilina alaiha da masu aiki dan wannan zakar masu tattarota masu tanyanka lisahi ko da shi na da hali inda mutum zai zo ya aje duk wani aikin shi ya zo ya kama maka lisahi ayi lisahi da shi ko ya zo ya killugo ko a tura shi a matsayin sayi a ce sai ka karbo zakka to shi ma ana bashi zakka saboda alhakin idanu ko alhakin idanu sai Allah ce wal muallifati qulubuhum wa fir riqabi da kuma waɗanda suka sa suke kwadayi su ba musulmi bane kirista ne amma dalilin ba su zakkar na iya sanya su dawo cikin musulunci to sai a ba su wanda shi ba musulmi bane amma yana zama tare misali na kawo a wannan satin da gabata kai da kake da gwarawa wanda ba musulmi ba su maka aiki wanda su ba musulmi bane amma sai ka gano suna da uban son kuɗi sai kana ka ba su ka ba su zakka saboda sai ka nuna musu ai wannan wani haƙi ne da musulunci ya karantar duk shekara a dinga fitarwa ana baiwa mabukata kuma kai mabukaci ne da haka naga ya kamata in baka to wallahi da gudu zai musa sau da tunanin shekara mai zawa shi ma a bashi ba haka bane yana kafiri an bashi balantana ya musulunta wa firri qabi da kuma waje inta da bawa ga bawa musulmi yana karkashin kafiri yana karkashin kafiri sai ka sayyesa ka intar da shi wannan ya halitta wal ghamirina wa fi sabilillah da kuma wanda bashi ma yawa hatta kai bai iya biya wani hanya ko wani lungu saboda ana biye shi bashi amma bal ma wani ya bar garin saboda bashi ya mai yawa kuma ka tashi fita zakka ka san yana da bukata ka san halin da yake ciki wannan shine na taimaka ma a rayuwa saboda Allah ɗaya ya san mutun nawa ke ci karkashin sa ko kuma gashi jarabawa ta same sa wa fi sabilillahi da masu tafiya wajen aikin Allah subhanahu wataala suna suna suna yada suna yada da'awar Allah da kuma dauka kalmar musulunci masu jihadi mayaka kenan banda wanda ta aikin haji wanda zai je aikin haji ba ba shi zakka wanda zai je aikin haji baya cikin wanda za a bai wa zakka da haka ka doki zakka ka ba mai kuɗi wannan kuskure ne baka yi zakka baka fitar da ita ba saboda wajibi ne ta zakkar in zaka bayar ka baiwa wanda Allah ya ce a ba mun yi bayanin cewa akwai mutanen da su ba amma ba su zakka daga cikin mutum bai fita zakka ya ba dan sa haramun ne mutum ba zai fita zakka ba ya ba matar sa haramun ne ba za ka fita zakka ka ba mahaifiyarka ko babanka ba haramun ne ba su cikin wanda Allah ya ce in ka bayar kai sabon Allah ka nemi Allah gafara subhanahu wataala sannan kuma duk wanda yake karkashinka wanda kai kake kula da shi gunka yake cin abinci baka bashi zakka ina fatar mun fahimta da haka masu kudi su ji tsoron Allah subhanahu wataala ka hiddo zakka ka kaiwa matar mai kudi in ya fida shi kaiwa matar ka wannan wannan dai kuna exchange ba zakka bace kuna exchange musanya kuke yi ba zakka bace kuma ba ku da ladan zakka dole wa'annan talakawan ko miye na haushi in saboda Allah wanda ya tara miliyan 3 da jika 89 sai aka ce ka fidda jika 70 jika 70 cikin miliyan ka bada me za ta rage maka dan Allah me za ta rage maka kai da Allah ya ba miliyan 3 Allah bai ji haushin baka ba Allah bai ji haushi ba ya baka ya baka miliyan 3 sun kai nisabin kenan ko da jika 89 yanzu sai kai ne dan Allah ya ce ka fidda ka ba wa sai kana jin haushin ka ba wa ne kaga wanda baka wa kanka adalci ba tsakani da Allah haka mai kudi in mutun ya kai akwai wanda ma ana bashi zakka kuma shi ma yana hidda zakkar sai gaske mutun yana fidda zakka ya mallaki kudin fidda zakkar shi ma yana hiddawa kuma sai a bashi ai ba a ƙara ma ƙari ƙari a wannan bangaren eh wanda ba su da ƙarin ake ƙoƙarin tallafa ba ba lahi matasan 'yan kasuwa masu tasowa wanda suna da himma da ƙoƙari a wajen kasuwanci in ka tashi fidda zaka kula da su kamar da muka yi lisahi misalin za ka fidda miliyon ka fidda zakkan miliyon goma ka fidda zakka ko miliyon ɗari maloki miliyon ɗari tali tali lisahi sai Allah ya taimake ka ka fidda zakkan miliyon ɗari sai ka samo matasa zakware cikin 'yan kasuwa da sun iya kasuwanci amma baya jari sai ka ba su wannan miliyan goma sai ka raba musu miliyan goma gida miliyan ɗari gida goma nawa kenan miliyan goma goma tsakaninku da Allah in haka shekara sun hidda ko ba za su hidda ba eh wani fa yayi ka ya fi ka wayan kasuwanci kudin ne bai da kawai wani ya fi ka iya kasuwanci kudin ne bai da Allah ya dace da mu da haka masu kudi su ji tsoron Allah subhanahu wataala mu hidda san rai idan kana son Allah ya karbi zakkarka dole sai ka yi cika sharɗi guda biyu duk wanda ke son Allah ya karbi zakkarsa sai ya cika sharɗi guda biyu sharɗin farin kai dan neman yardan Allah dan Allah ya ce kai kawai za ka yi ba dan a ce a alhaji wani na da kirki ba in kai dan a ce alhaji wani na da kirki to a riga an faɗa kuma wallahi baka da lada sharaɗi na biyu dole sai ka yi bisa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka masu kudi mu su ji tsoron Allah ku baiwa wanda ya kamata zakkan nan kuma a fidda son rai kuma in za a ba mutum a dinga ba da mai dan kabri kabri eh a dinga baiwa wallahi akwai wanda ba ai na kwatanta muku a wannan yake cewa ita kaidar zakka yace ana dubin talakkan ne mabukaci sai a dibi bukatar sa a rayuwa sai a ce misalin wani a gidansa duk wata da ya fans cikin dai a talauce ba an wadata ba an yi banna ba bukatar sa kawai jika 150 jika 150 misali da yake ba ta isar masa ya tafi da gidansa yayi wata yayi rayuwa bai da matsala ko dai a wannan wata tsakanin zuwa kwana 30 to sai adiba nawa yake samu a wata sai a ce duk abin da yake samu gaba da bai wuce samun jika 100 aga bukatar shi tahi samun shi yawa to saboda a magance talauci da roƙo cikin al'umma to in ka fita zakka sai ka dube sa yanzu bukatar sa jika 50 50 ne duk wata shada ratar jika 50 sai kirga mai jika hamsin so sha biyu sisan mil sai ka ba shi wannan kudin aga daga nan an rihe watan ƙofar bayan da bukata da ikon Allah sai wata ya ƙari sai shekara ta ƙari kuna ganin ina ana haka nan da Allah ba da an da an yi gaba kuma akwai wani ma'aikacin gwamnati ce malam ku ji tsoron Allah ku dinga wa'azi a dinga ba ma'aikatan gwamnati zakka to sai an yi sai an yi zama gaskiya nan ce malam akula yau rayuwar da wuya ana ganin sau a ga mutum ya yi thank you ya yi ta ya yi shogo shi kuma duka bai wata san mil da wata kuma yana cikin gidan taranti mil ga fakacin tsakanin wuta da ruwa go shika goma shika arba'in shika hawa yanzu sha shida ko sha nawa ne take ba sha takwas a haula wala quwwata an kakin ajima ma yanka hidda na kabiron ma bai samu ko to su ma suna cikin wanda ya kamata a bai wasaka eh wasu kuma ya kamata su hidda ba su hidda ko duk wanda bai fidda zakka shi ba ya ji tsoron Allah ya dinga fidda ya ji tsoron Allah ya fidda haƙin Allah subhanahu wataala ne eh akwai wanda tabbas akwai mutanen da Allah ya ba su koyi amma ba su fiddawa suna ganin suna ganin in suka hidda ragewa za ta yi shi kuma zakka ba ta rage arziki sai dai tana ƙara albarka ce ta ta arziki zakka tana ƙara albarka ce ta ta arziki Allah ya dace da mu eh eh ana ana iya gai injo su malamai su ana ita zakka ana bayyana da ita zakka in kafidar ana bayyana da ita sadaka ce ba a bayyanarwa ita koyi ake so a yi sadaka na ta nafila koyi ake so a yi ai shi duk aikin alkhairi duk aikin farilla duk wani aiki na farilla ko to Allah ya sanya mishi lokaci kun bayyana da shi ake yi yanzu sallah kaga cikin mutane ake yi ana bayyana da ita azumi cikin mutane ake yi aikin haji cikin mutane ake yi haka ne haka ita ma zakka bayyana da ita ake yi amma in zaka azumi litin da alfi sai kaga mutane in zaka in zaka saka ma ba ga mutane koyewa ake yi in mutun zai jumura sai ga mutane me na gai nafila ce zaka je yi ba sai ka gai ba bai bukata ka sanar mutane su san kaje tsakaninka ne da Allah subhanahu wataala haka ba laihi in ka zo fitar da zakka in ka fitar ka ce ma wani wannan gashi zakka ce haƙƙin ku ne Allah ya ce mu ba ku eh kuma kai mai godiya ma da ya karba hadisi ya tabbata daga annabin rahama annabi muhammad yo kuyi dariya na ce kai masa godiya saboda kazantaciyar baka da ita kazantaciyar baka da ita na ce muku zakkan nan fa a cikin kuɗi kamar tufafin mutum ne ka doki tufafin ka wanke ka wanke tufafin ka gaba daya dala za a samu dauda ko ba za a samu ba wannan daudar in ka wanke wannan ruwan da daudar ya zaka yi da su ko a mutum bi ajiwa ya sha ba sa shawa ko to haka zakka take a cikin dukiyar mutum kazanta ce zaka fitar haka Allah ce khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim ka karba daga dukiyar su wata sadaka da zaka tsarkake su da ita ashe zakka tana tsarkake mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda ake malaki son mu gane anan shine ba a dokar zakka daga wani gari yanzu misalin ka zo daga doso ko ka zo daga maradi sai ka fidda zakka daga tawo ka tura can doso nan za ka raba ta nan ka same su nan za ka raba su in can ne kuma can ka same su can za ka raba su mun fahimta sai in ya kasance mutanen garinku sun fi wanda kake ciki bukata sannan za ka amma duk da haka idan kuma in da bukata ai musulunci ya dora ka kula da su wajibi ne ka kula da danginka haka Allah ya ce ba yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin uwaye ya kamata a kula da su sannan kuma dange makusanta ashe mutanen garin ku ya kamata a ce kana kula da su kuma wallahi anan zan kira masu kudin mu su ji tsoron Allah subhanahu wataala musamman wanda suke fitowa daga kauyuka su zo dan suna kasuwanci Allah ya taimake su arziki ya bude wallahi ku ji tsoron Allah mutanen kauye kuna biyar ku wani haƙi akan ku wanda in ku soke ba gaban Allah sai Allah ya tambaye ku ku ji tsoron Allah abinda kuke ba kwa kyautawa ba kwa kyautawa Allah ya muku wadata Allah ya muku arziki alaji zaka yi doka ton goma ka je garin ku karaba ton goma ka je karaba ba abinda zai girgiza arzikinka amma baka iyawa baka iyawa ton goma in ka fita shi wallahi ba ma san ko akwai wanda fa in ya fita ton 100 ton ɗari na shinkafa ko na hatsi ko na na wake wallahi al'adin bai girgi bai ma san ko an fidda ba kai yanzu ɗoka ton goma na shinkafa duk ton na shinkafa shi na da sako arba'in ko? eh sako arba'in duk ton guda na shinkafa sako arba'in gare sa yanzu in ka sai ton goma na shinkafa sako nawa kenan ɗari ɗari hudu sako ɗari hudu tsakaninka da Allah alaji in ka sai son goma ka je ƙauyen ku ka raba sako 400 da in ba sai an yi shekara da maka addu'a musamman ma yaron ga lokaci hakka kanka na 70 sai mai addu'a Allah ya muku wadata Allah ya muku arziki amma su ƙoƙarin sayan kaddara kuna bar ma yara a tara bi a tara a tara ni amfanin tara da zaka ka je ka barta abinda ka ci kai sadaka shine fa naka kawai na rance maka da Allah kana mutuwa duk duke ka tafi ta zama taka ta zanta wasu kuma wallahi abin sai Allah ya tambaye ka ina ka samu kuma ina ka sanya zaka ku ji tsoron Allah ka ku dogara da wannan zakkar kawai ku ce sai shekara ta yi a je gari kaga gida gida a tura mu tsoyi can a ce a bara shi ka bibi dan mina hikci wannan mina hikci ne cikin al'amari wallahi mina hikci ne Allah ya maka hanya ka fita makudan kuɗi mutanen garin ku ya kamata su ji daɗi a rayuwa ya kamata su more akwai wanda fa wallahi ya sani gare su ana fama da matsala ta ruwa ruwa babu babu ya san babu orajikin ga na banza da za a yi miliyan da jika 100 da ya gagare yin sa orajikin nan amma je motar dan sa yake takawa yiwa motar da matarsa take shiga yiwa motar da ake kai yara alakwal yiwa irin gidan da ya maka ya gina can gida can gida can gida gida nawa ake maka haya cikin tawa amma mutanen garin ku ruwan sha sun gagare su kuma wai a haka kai mai kudi ne Allah wajen kudin ka wallahi me amfanin su kudin da ba a mora da su ina amfani me amfanin su daga duk wanda Allah ya ruha ma asiri to yaji tsoron Allah shi ma ya kwatanta ba a ce ka bayar ba kai banna a'a kai iya gurgudun hali kai in kai Allah ya san kai kuma addu'ar mutane shedar mutane ni garin nan na san mutane da dama wanda ana zargin su ba su fi da zakka kuma wallahi alazim masu kuɗi ne mun taba fira da wani yake cewa wani an ce bai fitar zakka ce kana kusa gare shi ya kamata ka ji tsoron Allah kai masa wa'azi yace malam a gwada aka yace ai malam mutanen kauye da bukata yace in da Allah wani sai shekara zuwa shekara ka kula da mutanen garin Allah ya maka arziki haba ka san an da ka sa su ba wani ba gaba da ne ba su ce su goma wani ba gaba da uku ne gare shi amma kaddarar da ya tara hajjikokin su ba su iya canye ta amma kuma a haka kullun kokari yake tara kullun kokari yake tara jama'a kowa ya sani duk abin da ka tara ko na rantse da Allah wallahi alazim in ka je gaban Allah sai Allah ya tambaye ka ina ka samu shi ko me kai da shi duk dala duk dala sai Allah ya maka hisabi akan ta shi yasa manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam yace na tsaya akan kofar aljanna sai daga mafiya yawan 'yan cikin aljanna miskinne ne miskinne sun fi kowa yawa cikin aljanna sai ce ma'abuta kuɗi mahbusun Allah ya tsare su ana ta bi cikin aikinsu wani fa akwai alhajin da fa alhaji ne nan garin aka ce alhaji ne ka san shi alhaji ne amma garin su in ka zo abun kunya ka iske masallacin garin su wallahi masallacin garin su wai sai an auja sun tattaro kuɗi ko LDB a ayazo sannan wai za a gina masallaci in ya gina masallaci miliyan goma sha biyar wallahi bai girgiza amma yana nan sabon gari ya tara karuka ko ina ko ina ta ko ina karuka ne kaddara ɗaya ke ta sai ba aiki guda ne alkhairi a rayuwarsa aka ku ji tsoron Allah wannan muna son ku muke faɗa muku gaskiya muna son ku muke faɗa muku gaskiya kar ka je gobe kiyama ka ga mu cikin aljanna muna ta yawo wallahi illahi allazi aka yi kokari kai ma ka samu ka dace da ita ita muke ta kokarin nema duk wanda Allah ya baiwa kudi Allah ya masa hanyar shiga aljanna sai in yakiya wallahi duk wanda Allah ya wa kudi Allah ya masa hanyar shiga aljanna sai in yakiya ko kun fahimta yanzu ba akwai garin da babu likita kuma jiran ake wai sai gwamnati ta zo kuma abun ban haushi sai ka iske wai wa'annan masu kudin kuma suna tare da gwamnati kullun aka tashi tara ba su kwangila sai a zo mutum kuɗi na fita hankali ya kwangila amma bai iya zawaye mutanen uwayensa da kakanninsa bai iya musu wani abu wannan yana cikin rayuwa haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu kyautata mu kyautata Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa wa ma tufiqu min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka ciyar na alkhairi to za ku samu abin Allah ya tsare muku shi kuma yi waffan ilaikum inji Allah zai ramka muku ramce da kuka baiwa Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah ya sa nasiya ta shaukun nan wanda ya kamata a ce abin ya shiga a kansu Allah ya dacar da mu malik ya cewa fa innahu yu'ta minha zaka idan aka samu gari sun fi masu inda kake zaune bukatar kudin ko bukatar cimakar in ka fi da ba laifi ka tura musu fi mawdi'il wujub in a wani a matsayi na wajibci ne wa yunqalu aktharu halil a'dami ana fitar da zakka a bayar ne da ita da mafiya yawan bukata wanda fi bukata shi ake baiwa zakkan da yawa tsakanin ku da Allah yanzu haka ake yi akwai wanda wa tsabar rishin mutunci ne fa tsabar rishin mutuncin shi cikin fami gudan fami shine alajin da ake ji da shi shine alajin da Allah ya dogo duk kudin fami ya bashi don kudin al'umma ne Allah da kai baka saboda in wata bukata ta taso ai duk ka lura duk cikin fami Allah na fitar da wani wanda zai zama tuwa garkuwa ga wannan mutanen duk gida duk family Allah na fitar da wannan to in ya san musulunci sai ya dinga kula da su sai ya gina wasu saboda kada yauni shi masa yawa wani kai kula da su wani kai kuma kula da su wani haka ake yi amma sakare shi ne wanda zai rikewa shi kadai shi kadai ya rike wannan sakare ne bai sa abin da yake yi ba in Allah ya baka rarraba sai to in kai ma wancan shekara mai zawa ai masu wani shekara mai zawa ai mu wani kafin ajima cikin fami in bukatar jika kuma ta taso ba ai zuwa zo a gare ka saboda ga ka kawo wani tsakanin kula Allah baka wani amma in ka rike komi in jika bukatar jika ta tashi sai an zo wajen ka yau da gobe gajiya kake yi wallahi yau da gobe gajiya za ka yi amma ka fa mutane da ikon Allah Allah ba zai baka kunyata ba a rayuwa ina ba ta mun fahimta to haka abin kunya daga wasu alhazai sai gaske mutum ya tashi hidda zakka sai ya tattaro akwai wanda ce min wallahi nan gare ya ce wani ɗan'uwansu zai hidda zakka ya sa duk aka kira su shi bai taɓa alaƙa da shi ba ce ba wannan lokacin ba ya sa aka zuwa aka jajjera su aka shashera su suka bato ayyukansu kowa ya zo ya zo da alhaji ya yi kira sai da zakka ya ce malam ka sa abin takaici da abin haushi ya ce wallahi ya dubura shikari biyu da ce ya aka yi ce ai ka san babbar ta kwana ya ce da na ce masa ga cikakka bi bari in kara maka wata irin ta guda goma ga cikakka bi bari in kara maka irin ta guda goma me jikabi don Allah sau da Allah jikabi kai jikabi wallahi ko rabin kilo ba ta sai da na ba jikabi ko rabin kilo na ba ta sai tsakani Allah ba gaba ne daga mabukaci shi ake bai wa yawa ko kun baita wani ya fi bukata su sai a bashi abu mai dan kunci wanda zai dan jima yana dan yana dan murmurawa na ga muku daga cikin wasu kuma masu kuɗi wata abu suke yi sai mutum ya fidda zakka amma bai baka kuɗi sai ya so wani abu ya baka kuskure ne wani ya taba kira na ya ce min malam mutum ne ya fidda zakka to cikin wanda ya kamata ya baiwa zakka sai ya ga akwai mabukaci wanda da wata bukata ta wani abu misali wani ne yana tahiya aiki a ƙasa bai da mashinkin da yake zuwa makaddara yana kasuwa ce talaka ne amma da sai taso daga lakurus sai zaka kasuwata wa da ƙasa kaga akwai tahiya ko kullun alayhi tur haka yake yi saboda in yace hawo a daidaita ko kabu kabu aka ji sawa wannan 40 ko 60 60 kin nan gida bi 100 shi sun dora mai tukuya gidansa to bai iyawa sai ka gano shi da buƙatar shi samu abun hawa to yanzu ya halitta cikin kudin zakka in sai mai moto misali in bashi shi dinga hawa ko ta ina sai ayi mu Allah wayo wasu dole sai ayi mu Allah wayo kace alhaji ka ji tsoron Allah kudi ne ka doka ka bashi na shi Allah ya ce ka ba in ka bashi eh yana so ya sa wuta ya kone musu ya kone su tunda ka gano da bukata in kana da zuciyar yi sai masa abun hawa shikenan amma dai zakka baka da incin ka juya mutun cikin ta kace bari ka juya mai ka sai mai wani abu a'a ba shi kaya ne shi ma ya more Allah ya datar da mu haƙi shi ne Allah ya ce a bashi eh mun bayyana ko masha Allah malace faslun idza azala az-zakata inda al-hawl fada'at lam yadhman wa in azalaha qabla al-hawl dhamina wa in azalaha thumma da'a asluha qabla ikhrajiha fa innahu yadfaq yadfa'uha li arbabiha wa man mata qabla ikhraj az-zakati aw awsa biha fa innaha tu'khadh min ra's malihi ويستحب في التطوع التطوع السر وصرفها للأقرب للأقارب والجيران wastakadu fi shahri ramadan malace idan idan mutun ya kebe duke zakka idan mutun ya kebe dukiyar zakka eh fadat inda alhawl bayan shekara ta sai mutun ya debe dukiyar zakka fadat sai wannan duke ta salwanta ta bace ya zashi kai da kai da zakka kafanta sai ka bada a kai mawani ba a kai ba sai dukiyar ta bace ba ko aka saci kuma ita kafinta zakka kace a kai mawani ko kuma kafinta kace wannan zakka ce sai aka zo aka saci to ya zakai eh eh alajabir mutum ne da zakka mutum ne da zakka sai aka sace kudin da ya fidda na zakkan ya zashi eh kenan tunda ba ta shiga hannunsu ba haka duk wanda ya da zakka ba a kai wa wanda ya kamata a baiwa sai ta ɓace ta za ku suka ɓace Allah eh barawo amma ya cikin bar ba barawo sakka shi shi amma ba shi wanda ake sacewa ne shi kuma ta zakka baka ne ake yi akwai ba dokewa bayarwa a'a lami malai ce lami yudu man bata wadatar ba bata inganta ba wa in azalaha ba'da al-hawli dhamina in kuma ya fitar da ita ba'da al-hawli bayan shekara ta yi domina wannan abin ya ya ya zartu wa ina azalaha summa da asaluha qabla ikhrajiha fa innahu yadfa'uha li arbabiha idan mutum ya fitar zakka ya fitar da ita kuma sai aka ɗo sai ta bace tushen zakar sai suka bace zakar da ya fitar sai ta bace to malace fa innahu yadfa'uha li arbabiha zai bada ita ne da masu ita dan bai bada ta ba zai hitar da ita kuma mata duk wanda mutuwa ta zo masa qabla ikhrajiz zakati tun gabanin ya fitar da zakkarsa aw awsa biha ko kuma yayi wasiya cewa in na mutu a fitar zakkar dukiyata fa innaha tu'khadhu min ra'si malihi ana karba wannan zakkar a fidda musu mutun ne mutu bai fitar da zakka ba kuma lokacin fitar da zakkan yayi to sai a fitar masa da da wannan zakkar ko kuma mutum ne ya wasiya cewa in na mutu a fitar min da zakka sai a fitar masa ko kun fahimta wannan shi ne takaitaccen abin da ya kamata mu sani akan zakka to sai abin da shahi wa yustahabu fi sadaqati mun yi bayanin cewa ita zakka ana bayyanarwa ana bayyanarwa ikana dan nunawa cewa zakka ce saboda mutane su shaida cewa kana ba laihi su shaida wai ba dan su sani bane a kai ne dan Allah subhanahu wataala amma ba laihi fada wa mutane ba laihi ويستحب في صدقه التطوع السر السر انا سو ان سو مستحبي ne in zaka sadaka ka boye amma zakka ka bayyanar sadaka ka boye ta sadaka boyewa ake yi yanzu in zaka yi ma mutum alkhairi to so ake ka boye kada kowa ya sani kai mai amma ba laihi in ka fi da zakka a san maka a san ka ba su wani ba laishi ba illa bace kun fahimta ko amma ka zauna ba wa sai mutum da zakka ba a ganewa mu kusa akwai masu ta kuskure ba sai mutum ya haida zakka sai ce ya gina masallaci da ita wallahi ba ta yi ba akwai masu haida zakka su gina masallacin ne duk wanda ya haida zakka ya gina masallaci wallahi tallahi billahi lazi ba ta yi ba ba ka haida zakka ba ba inda Allah ya ce a haida zakka a gina masallaci ba inda Allah ya ce a fita zakka a gina makaranta ba inda Allah ya ce a fidda zakka ka gina asibiti duk ba ta yi ba eh cikin kudinka naka zaka naka ne kai aikin ka ne dan waga ta bayin Allah ce Allah ya raba masu ita zaka kawai ka ba su kayan su ba ruwanka da abin da za su yi da ita kun bayyana ba ruwanka da abin da za su yi da ita to malike cewa ita sadaka an fi an fi kaunar mutun ya bayar da ita lil aqarib da makusanta danyanka amma zakka ba dole ba sai ka da zumunta da mutum ku fahimta ba dole ba sai in ka da zumunta da da mutum ba abin da ya taba hada ka sai ka gano mabukaci ne in ka fi da zakka haƙi ne na shi ka bashi in ma baka yi hankali ba kiyama zai yake ƙara ka wajen Allah ya san kai da kuma ka ki bashi haƙi shi amma dan uwanka in ka tashi kyautatawa sadaka to ba makusanci shi zaka yi wa dangin mahaifiya dangin mahaifa su ya kamata mu ya dinga kula da su haka nan muke nasiha ga inda roba ka ba gida sai dashi wasu akwai masu kuɗin da ba su taimaka ma dangin su amma saboda neman suna suna yi wasu can na ganga har dangi suna ce mu ba musamman wani na da kuɗi ba wannan ba ƙaramin musiba ba ce ba ƙaramin annoba ba ce in Allah ya maka kyautatawa farkon dangin ka su ji daɗi a rayuwa kuma ni kullum abin da nake faɗa wa mutane shine musamman ma ga masu kuɗin ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, so diyawa Allah ya muku hanyar da za ku magance wasu abubuwa makon kasa yi. Wani lokaci ba ɗauka kuɗi a baiwa mutum shi ne maslaha ba, yanzu akwai wanda in ka ɗauki jika ɗari ka bashi kawai yana iya ƙarewa, sati ta yayi wa ta mutu. To irin waɗannan dan Allah tun da Allah ya hanya za a zuciya za a yi ba su jika ɗari, to a saya masa abin da zai iya kula da kansa ba sai ya zaka ya roƙa ba. ai masa hanyar da zai iya kula da kansa misali kana aika mutum hanyar ta ce ga na sai maka adireta ko baka bashi kyauta ba ma cewa ne gashi na sai maka sabo kai mai takardu kai mai komi ce ga abin da aka saye shi so nake kawai ka zuba kudin shi sai ka yi tai ka zuba kudin shi in ka zuba ya zan naka kawai an taimaka mutum ko ba taimaka masa ba tsakaninka da Allah gobe zai zo ya roƙe ka lala ɗari zai tambaye ka jika biyu wallahi an magance wannan matsalar ba haka bane tsakaninku da Allah inda masu kudi suna yi haka don Allah zan amuna ana kai da haka haka ya kamata ku dinga yi masu kudi me ka iya wani me ka iya yi to ni gaskiya na iya kaza na hiwayewa cikin kaza to shi kenan yanzu ga jari je kai ka juya da su ka je kai sana'a kaza zuwa lokaci kaza ka mido min kudi na abin da ka samu duk sai na yahi naka ne kawai shi kenan ka taimaka musu kun ka taimaka ma kanka dan ba zai ƙara zawa ba yana rubanka kuma ka taimaka musu akan ya iya kula da kansa kuma yarba kansa da roƙo haka kamata ku dinga yi kaga mutum na yawan zawwa a bashi a bashi to adibi abin da ya iya sai a dora mishi ta yi in dai ya sanya to Allah ya san kai shikenan kawai amma to ba a yi ba a yi Allah ya sa mu wanye lafiya to da haka makusanta su ana taimaka musu ba san zakka ba fa a'a su kyautatawa sadaka sadaka ake ba su wal jiran da makwata akwai mai kudin da wallahi makwatansu ba su ma san kusa da kuɗi ba na taba jin wani wannan garin yana an kira wani alhaji yace shi wallahi bai san yace makwacin shi da yace kullun ta suke sallah amma yace wallahi ba abin da ta shiga tsakani da shi ba abin da shiga ta shiga tsakani shi da shi kaga wannan kuskure ne makwatanka su ne suka fi kowa cancanta da kai kusa gare ka manzo yake cewa mala'ika jibril bai gushe ba yana min wasiya kula da makwaci sai na yi tsammani wai yace ko in mutun ya mutu makwaci sai bai cin gadon sa wallahi akwai wanda malam jabir sai ya zo ya ci abinci ya koshi har a zuwa cikin kubel abinci lahiyayye amma makocinsa shi har ya manta rabarsa da ci abinci da miya wannan alama ce ta cewa imanin mutum bai kai imani ba da haka jama'a kowa ya ji tsoron Allah makota ku duk iya kokari kuma kullum yana faɗa fa ba dole ba sai Allah ya baka jewa zaka yi cikin abin da Allah ya baka gurgurdan hali kai kadan ninkin kai kai yanzu matsalar ka shine nama ko kace to gidanka an yi abinci babu nama to wani abin da za a dafa mafi da shi ba ta naman ake ba abin da za a dafa bai da shi akwai wanda ta wace min wallahi ya taba tura mata baiwar Allah makoshin sa abinci kaza ita da kanta tana godiya tace wallahi alazim malam kwana uku kwana uku tace da ni da yana ba mu samu abin da zamu ci ba kwana uku kwana uku ba abin da muka san abinci da da sunan abinci ce wallahi duka kwanakin nan uku gari nake tura wajen mai shago a a amso bashi kuma irin wayannan mutane wallahi ladin suna da yawa kuma mijinta ya wuce ya bata da diya kuma dukkanin su mata to in ba Allah ya tsare ba in ba su samu kula ba daga mu musulmai wallahi lalacewa za su kuma mu ne sunan lalacewa su Daka makota duk wanda Allah ya ma wadata gurgudan hali ka dinga kula da makotan ko ba dauki abinci da hafefe ba kai akai akai dai ka dan sayo kana iya sayan buhun shinkafa ka raba gida goma ka ci akai makotan ka wallahi Allah ya san kai kuna ga cikin ma hanyar da ka roki Allah biyan bukata wannan hanyar kai aikin alkhairi kai tawassul shi kace ya Allah ka ga abin da nayi Allah nayi ne dan yarda neman yardarka Allah bukata ta kaza Allah ka biya min ita mun fahimta Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu wannan tara wani kuma akwai wanda shi kawai fa hukunin sai an ta kaji yau an ba ta kaji ba za a ci mulku ko a ci amma wallahi akwai wanda makwaci shi ne kuma wallahi raban shi da kaza raban shi da kaza wannan dai kaza eh mashwiya soyayya ko kuma gazashiya alawla tun sallah azumi tun sallah Allah ya ƙara mu da haƙuri Allah ya datar da mu irin wa'annan ne kaga in ka taimaka musu kai maka addu'a sai a ganga cikin aljanna kana ta hauhawa saboda addu'ar bayun Allah musamman ma mutum ne duk wanda ka ciyar fa yayin ibada sai Allah ya baka lada fa ka tura mutum abinci ya ci ya koshi ya zo yayi sallah na rantsi da Allah sai Allah ya baka lada ka dinka riga ka ba mutum yayi sallah wallahi sai Allah ya baka lada sai yana wasa da aikin lada Allah ya dace da mu malike cewa wata ta'akkadu fi shahri ramadan musamman ma ana buƙatar sadaka ta yawaita a watan azumin ramadan watan azumi a dinga taimaka ma bayun Allah suna da buƙata ƙware da gaske akwai sauran lokaci malam Jabir Yawa wannan nan saboda mu ida fasali na sati mai zama mu tashi cikin eh suka saura muna iya yi da wannan fasalin mu tashi azumi sati mai dawwa faslun ma ce wani fasali sadaqatul fitr abin da shahi zakkar kono zakkar kono wanda ake fitarwa idan aka yi azumin watan ramadan ko ma ce wajibatun ita zakkar kono wajibi ce wajibi ce faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya farlanta ta بأول ليلة عيد الفطر أدرم فرقنا نصلى عيد على أحد القولين المشهورين akan ɗaya daga cikin zance guda biyu shahararru cewa ana fitar da ita ne a daren sal a daren sallah wa shigarin sallah kenan ko wal akhar tajib bi tulu al fajr yawm al eid wasu ko suka ce a'a ana fitar da ita ne ana fitar da ita safiyar ranar idi bayan alfijiri ya keto daga lokacin da alfijiri ya keto a ranar idi ba bayan sallah ba daga ketowar alfijiri wasu ka ce a tun cikin daren ma sai dai kauye mafi rinjaye tun cikin daren ma za ka iya fitar da ita hukun fahimta wa fa'idatul khilafi malaka cewa miye fa'idar samun samun sabani cewa cikin dare ko kuma bayan alfijiri ya keto tazharu fi man mata ne ana tana fitowa ne wajen wanda ya mutu wanda ya mutu ba a tashi da shi ba sai mutum ya mutu daren sallah washe gari sallah shin zai fitar da zakka ko za a fitar masa da zakka nan ne abin da ya sa wani suka ce a'a suka ce za ka jinkirta ne sai washe garin sai alfijiri ya fito sau da in mutum ya mutu duk abin da yake mallakin abin da yake dukiyarsa ya zan na magada ko suka ce a'a za a fitar masa da ita babu laifi mafo awwali da ko kuma aka aihi mutum sai aka aihi mutum daren sallah ko kuma ana kwana biyu sallah ko rajaje bi ramarcin sallah za a fitar masa zakka ko no kauli mafirin jayi za a fitar masa bal ma malaman shafi'a suka ce hatta wanda ke cikin ciki jariri ma in kaga dama za ka fitar masa sai dai ba dole bane au aslam ko ko mutun ya musulunta shi ma a wannan lokacin za a yi fitar masa wannan hawi zalika da muka ci makamanci wannan wa yajuzu ikhrajuha qabla yawmil eid bi yawmayn wa thalatha malaci ya halitta mutum ya fitar zakkar kono gabanin sallar idi da kwana biyu babu laifi mutum zai iya fitar da ita to ko miye hikimar fitar da zakar shine kurakuran da kai tsawon kwana 29 ko 30 cikin azumin ramadana in ka ba da zakar kono Allah zai yafi maka gaba daya zai karkare wannan zulumin baki daya wala tasqutu bi mudhi zamaniha ba ta ficewa ba ta sabka ta fadu a ce baka fitar da ita dan lokaci ya huce sai a ce sai mutun ya misali sai mutum ya manta bai fitar zakar kono ba sai mare da marece ranar sallah ko kuma bayan magariba sai ya tuna sai ta shikenan tuna da lokacin da ya wuce bai fitar da ta a'a zai fitar da ita amma a ba a matsayin zakar kono ba a matsayin sadaka zai bayar da ita za a ba shi ladar sadaka ne ba ladar zakka ba amma kuma ba dan lokacin ya huce ba ka cewa ba zan fitar da ita ba a'a dole ka sai ka fitar mun fahimta masha Allah wala tudfa illa li faqirin hurrin muslim ba a ba da sai da wanda ya zamanto talaka wanda bai da abincin da zai ci abin da zai ci ran sallah ma bai da shi shine talaka ko hurru kuma ya zamanto da ba bawa ba muslim kuma ya zamanto musulmi to me ake bayarwa wa hiya sa' sa'un min wa hiya sa'un min ghalib qut al balad shi ne sa'i daga cikin abincin mutanen gari sa'i zai kai kilo 2 da rabi ala muslimin hur duk mutum musulmi zai fitar maka zakka al-mukallafi wanda yake baligi al-musir wanda yake da wadata kidan sharafin da ka zamanto musulmi ka balaga kana da wadata an nafsihi akan rankansa shi ya wadata wa amman talzamahu nafqatuhu min al-muslimina kuma ya zamanto ya wadata akan ciyarwa akan wanda ya lazimta ya ce da shi cikin musulmi misali wanda suke karkashin ka duk wanda ke karkashin ka to in ka tashi fidda zakkar konu to zaka fitar masa kai ko da dan lakwal aka maka gidanka ko dan lakwal aka maka gidanka dan lakwal ko aka maka gidanka to in ka tashi fidda zakka sai ka fidda masa ko bai da yaron ka bai maka hukun shago tun da na ci karkashi kai ka tashi sai ka fidda masa zakka mun bai da duk wanda ke karkashi gare ka wanda kai ke ciyar da shi to wajibi da ka zaka fitar masa khassa bil qarabati ta hanyar kusanci jini kala auladi kamar iya duk diyanka ko suno da cikafi da wasaka duk diyanka kowaye cikafi da sa'i daya sa'i kuma zai kai mudu mudu na bai guda guda hudu sa'i zai kai mudu na bai guda guda hudu wa birriqi ko kuma ta hanyar ka da bawa ta hanyar bauta kala abid a ce mutum bawon kai ne shi ma sai ka fidda masa shi bai fidda maka ne ko mi girman sa shi kai zaka fidda masa wa bi ghairihi ma ko kuma makamancin su ira a ce mutum na maka hidima ka zaujati kuma kawar mata mutum zai fi da matarsa ko matarsa baki daya wa khadimiha da mai mata dan aikin ta dan aiki da ka doko yana maka wanke-wanke da shara in zaka fi da zakar kono shi ma sai ka fitar masa wa in kanat maliya ko da ko ita wannan shi wannan dan aikin ko wannan matar ta kasance mawadaciya ko da matar ka tana da kuɗi a ce hajjiya ce ta aje naira tana da sefa ƙasa to in ka tashi kai zaka fidda mata zakka wa qawluna ala almuslim malace zancan mu da muka ce musulmi ihtiraza min alkafir saboda kiyayewa dan mu tsare ba da kafiri kafiri bai da zakka ko ya hidda ba Allah bai so warraqiqi bawa ma bai fitar zakkar kono bawa wanda yake cikin kangi na bauta wal mu'siri da wanda ke cikin halin haƙula wanda bai da yau shi bai da gobe fa innaha la tajibu alaihim ba ta halitta ba ta wajiba ba ba dole bane wal mu'sir huwa alladhi la yafdulu lahu an quti yawmihi sa'un shine wanda in aka fidda cikin abincinsa ba a samu daya ba a samu sai daya cikin abun da gare shi cikin buhunsa gaba daya in aka aka auna abincin gidansa ba a barin sa'i daya ba a fita zakka bai fita zakka wala yajidu man yusallifuhu iyahu kuma bai samu wani zai ranta masa ba ashe in mutum na da hanyar samun hanya ta yayi to zai iya cin bashi ya fitar da zakkar kono misali ma'aikacin gwamnati sai ya zamanto sallah ta zo ba a yi albashi ba kuma ga zakkar kono ko to za ka iya cin bashi ka fitar da wannan zakar in an baka albashi ka biya amma wanda bai tunanin ya samu bai tunanin samu kawai sai dai abinda Allah ya kawo bai da ta hanya da zai samu to bai halitta ya ce zai ciyo bashi dan ya dan ya fitar zakar kono Allah ya doke maka shikenan kawai afallahu amma salafa Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da muka karanta kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yi nam eh aban bikin wanda zai fita wanda zai wanda yake dauka albashi ba kasuwanci yake ba idan mutum yana yana aikin yana aiki sai kudin su kai nisabi su kai miliyan 3 da shika 818 da 25 to zai fitar da zakka in ya tara su kai wannan in suka taru har su kai wannan zai fitar da zakka in har su kai in sun ta in tarawa yayi sun shekara amma misali sai a ce ana biyan mutum ma'aikaci miliyan uku da wata inda har bai taba tara suka taro ba to babu zakka cikin su amma in ya tara su shekara ta jiyo to kawai dai shi ka ji tsoron Allah ka fitar da haƙƙin Allah ka ba bayan Allah wallahu ta'ala a'lam Allah ya dace da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله